إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام duka wani da ya sun taɓa da Allah ko sarki ne zuwa mai komai da rayu da wani ɗan wani ta ta abinci ta ke daidai da goma sha bakwai da wata na rukisa hijira na dubu ɗaya da ɗari hudu المرض da arba'in da takwas المرض
muhara na muhara a watan muhara kuma sai daidai da biyu ga watan julai Najeriya na dubu uku shirin juna domin ci garan ci gaban karatu da cikin tabbin da rafi su su fata salati na jisa da mawa ne sannan littafi ne da ta ce ne a wani yadda mun ban hana su bar sun yi sannan da na bashe na sun fi na ɗanɗani za mu tashi inda ma da yake cewa al-jahabu wal israru bil qira'a فتحت وجهك قال muka amanta ba a wancan satin yana cin babi babi ne da magana a kan al-qira'a karatu a cikin sallah domin ji karatun fatiha da karatun sura yana manzon Allah sallallahu alaihi yake yi yau kuma za mu ci ce magana akan bayyana bayyana karatu da kuma sirrin karatu a cikin sallah a ina ne manzo Allah yake bayyana karatu kuma a ina ne yake sirrantawa ba ne ce wa yadda azu bil qira'ati fi لا salati يكفي
manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana bayyana karatu a sallar asuba wal jumu'ati da sallar juma'a wal idaini da sallar idi da karama sallah da babba وصار شكل wal istisqa'i da sallar roƙon ruwa jiya a can masallacin wani babi a kan sallar roƙon ruwa da karatu da muke yi amma a mace da ake yin sallar roƙon ruwa da haɗuwar da ake yi تعبون kuma jiya malam a masallaci da cikin makaranta bayan an yi sallar zahar ƙara tunatar da mu akan dalilan da suke sanyawa ana su ta'ala yake rike ruwa na al'umma dalilan shi ne zunubi laifi da al'umma suke yi idan al'umma ta fansama cikin laifi da da sabon Allah Allah yakan jarrabe ta da jarrabawoyi na bala'i to daga ciki akwai rike ruwan sama kamar da kowa ya sani ruwan sama dole ne dan adam ya amfani da shi ba Allah sai ya rike shi dan ya sanya ya sa Qur'ani gurare da yawa Allah ya kan nuna cewa idan aka tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala ya kan saukar da ruwan sama dan da malam jiya ya karanta ayoyi na cikin suratul nur da Annabi Nuhu ya ga mutane sa cewa su tuba zuwa ga Allah su nemi gafara su in suke haka Allah subhanahu wataala zai sauko musu da ruwa mai yawa mai mafi mai albarka bayan shi annabi nuhu annabi hudu ma ya faɗa wa mutanen sa haka cikin tsohon hudu ya ce wa ya kawo suka ɗin da rabba kun kuma tuhu da dai yurfil sama alaikum mijiraran wa yazbin kun kowatan ila kowatan a da ta kamar da wujudi ya ce ya ku mutane na ku nemi gafara ubangiji ku kuma ku tuba zuwa gare shi in kuka haka yurfil alaikum yurfil alaikum zai Allah zai so muku da ruwa daga sama ma ba ku da tabbata sannan kuma wai zurfi wata ila ko Allah zai kara mu karfi akan karfin da kuke da shi arziki akan arziki da kuke da shi Allah zai kara mu kuke da shi kar ku kuma da haka mutum zuwa ga ubangiji kamar da kowa san da muna ta su amma dai ruwan yayi kana na yi cewa a ta fara bushewa wani alama ce da nuna mutane ya kamata a duba a yi istinkari idan abu bai yi ba to wannan bai janye ba to daga nan sai kuma a fita a je a yi sallah jiya a wancan masallacin mun yi babu sallah mun jiya ake yi ta wannan sallah ba da ce wani kusuku haka nan maza ana yana bayyana karatu a sallar kusuku idan rana ko wata suka yi kisbe wani ba shi cewa rahin lafiyar rana ko wata idan fasin su ya ɗauke su ma ana yin sallah su ma wani can satin da sama a can masallacin mun yi magana a kan wannan mun yi jiyan da ake yi ta sallar ana yin karatu jama'a bayyane والأولى يعني من صلاة المغرب والعشاء هكذا ما زال الله يلا بيّن كراتو أصلا المغرب ركوين بيو نفرقهم مغربا دا دا نصلا العشاء ويسر بها في صلاة الظهر ما زال الله يلا بيّن كراتو أصلا يلا بوي كراتو أصلا الأزهر والعصر للعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب da kuma da kuma raka'a ta uku ta sallar magariba wal ukhra yani min salati isha da ka uwar raka'o'in biyu na karshe na sallar isha na manzo Allah ya yana bayyana karatu ya bayyana karatu yake idan manzon Allah su yana neman ceto yana ɗaga muryar sa yadda duk mamun su za su ci amma idan shi kaɗai yake sallar su to yana yi ne yadda zai ji yadda kanshi yadda zai ji yadda kansa kana yi da mutum yana gefen ka zai ji amma can na gefe ba zai ji wanda yake nuna kuskure ne yana tsaye da sallah mutum ya tashi zai ciko sallah ya tashi to sai ya ɗaga murya duk masallaci ko yana jin sanarsa wani masu kace a tunda ba liman ne shi ba yi karatu daidai da zai ji domin zai iya damu wasu wasu na azaka yana ɗaga muryar nan zai ɗan iya rikita su to sai kai karatu ƙasa ƙasa ba sai ka ɗaga murya ba amma in kana cikin sallar sai wasu suro suka tona maka to ba ne ka ɗaga murya ne da za su ci wanda shi shi kuma sirrantawa shi ne zaɓe suka ce wanda Allah suna gane yana karatu da za su ga motsin gemun shi gemun sa yana motsawa suka ce ba karatu ba ne a saurawai da shuru mutum ya yi suka ce wannan tunani sunan shi idan kai gum kai kake tuna kake karanta fatiha amma gum kai harshen da baya kadawa suka ce wannan ba karatu ba ne sunan shi tunani ka tuna fatiha wanda ya sallah haka ba yin sallah shi sirrin da suka ce dole harshen ka ya rinka kadawa abin suka ce manzo Allah yana kada harshen sa suna ganin motsin gemu shi yadda in ka zo ka kara kunninka za ka ji ne yake fara da akwai azkar da manzo Allah yake na sirrin dawa masu abai sun je saboda dan yana motsa harshen sa ne har har ba suna dan fitowa amma hadisin Aisha da ta ce wata rana da ta tayi ta ne manzon Allah a daidai shi kuɗa da dare bata ji shi ba sai ta lallaba sai ta ji yana sujjada ta ce da na tara kudi na sai na jina Allahumma atina sun taqwa zakka la tuqul man zakka anta rabbi awwala kaga sai ka ji shi yana yi duk da akwai addu'a ce yake a sujjada amma saboda ka kara kudin ta ji jiki wanda yana nuna ba wai shi mutum yake yi ba zai rinka motsa bakin shi wani shi ne sirrin ta da kuma bayan da ce waye jaharu lil imami waye juzu lil imami an yusmi'a kumul ayat ahyanan fi salati sirriya bayan ce ya halatta ga liman wani lokacin ya bayyana wa mamunsa aya daya a sallar da ake sirrantawa liman da ya zo a sallah asar ko sai ku ji shi ya ya yi kabbara bayan ya karanta fatiha ya ya ce alif lam sai kuma ya ci gaba sirrinta wanda ya halatta wanda ya halatta da wannan ne imamu sanani asubul salat shadi min bulugul maram ya ce wanda yake a yi sirrantawar ba wajibi ba ne wanda yake nuna cewa idan mutum ya rafkarwa ya sirranta karatu ya bayyana karatu ya bayyana karatu inda ake sanarwa babu komai a kan shi da su biyu sa wanda min adam ya ce wanda yana nuna ba komai dan liman ko kana sallah ka manta sai ka bayyana karatu da ake koyi ba ba komai ba wata sujjada da za ta yi a daidai wannan wajen to ba da yi liman liman ya wani lokacin shi ma wani lokacin sai mu sai kawai ku ji liman ya bayyana musu karatu da yake yi masu ala sai yana yi wa sahabbai haka lokaci bayan lokaci bane cewa an bar wutu wa salatu dare amma ita wuturi shafa'i da wuturi kenan da kuma sallar dare fa yasuru biha tarata wa yajhar biha tarata wani lokacin yana bayyanawa wani lokacin yana koyewa wa ya wasabu fi rafa'i sauti kuma yana yi tsakasikiya wajen sirran wajen wajen sautin murya shi wajen su wannan murya sa sallar dare manzon Allah sallallahu yana yin ta lokaci a boye musamman inda mutane a gobe don kada ya dame su wasu na fashi da yake yi kasa da muryar su sosai yake yi kasa da muryar su amma idan ba kowa kuma yakan bayyana wata rana wasu an sanar an yi tafiya an kowa ya ji ya samu ruwa ya kwanta da gani sai ta yake za a gaisa abinsa da ya samu sai ruwa a wakar ya tashi yana sallar dare sai ya ji yana karar kasa in ba ka kusa da ima ba za ka ji da yake yi ba sai ya wuce ya je ta je ya tantu kuma sai ji kuma ya ɗaga murya kowa yana ji duk duniya suna ji to da gari ya waye sai ya kira su ce kai abubakar me yasa ka haka yace wanda Allah ai wanda yake ganawa da shi ai na ce sada ce kwarai kai kuma umar me yasa ka daga wuya ce wanda Allah danna kori shi dan kuma ta da masu bacci su wasu kai sallah sai wanda Allah ce to kai abubakar dan daga wuriya ka dan kai kuma umar dan su da fitiya sai ai ta kasa kasa yi zai yi rubutu dai ita dai ba a koye kasa sosai ba kuma ba a bayyana ba wanda shi ne ake suka ta sallar da haka ko a masallaci ne za a yi yan mulani wani masu kace abin da ya fi shi ne a yi kasa kasa da lasi don kar a dami waɗanda suke makotan masallaci don don tayo yana nan bacci ki su ne ba dole bane ki fito sallar dare to kaga idan ka dame shi ka kashi ake sa akan abin nafila yasa ita ma ita ma nan suka suka ce in zai takura jama'a ita ma sai a yi kasa da ita in ma ba bukata mutane za su ke wannan ba ma sai an kula da su ce lokaci na tamtilu qira'a yin karatu a jere ta haka ce tartil ma'ana tartil ka yi shi karatun ƙur'ani a jere da rinka jerantawa ba wai ka rinka yanke shi ba ma'ana yankewa misali mutum ya yana alhamdu lillahi rabbi alamina fama amanu karatu a wannan ba karatu yake ba a haka ƙur'ani Allah ce wadatun ƙur'ana tartila ka jera ƙur'ani jerantawa ina ka ce alhamdulillahi rabbil alamin don dai wannan ka jeranta bala ya ce wa sunnatu abin da yake sunna an yi wacce da qur'ani tartila shi ne mutum ya jera qur'ani jerantawa la hada la haddan wala ajlatan akwai shadda akan zaka haddan kada mutum ya yi gaggawa kuma kada ya mugun gaggawa haddan shi ne gaggawa ajlatan kuma gaggawa irin mutum ya toho hannun suka ce misali mutum ya rinka yana haɗe ma wasu kalmomin alhamdulillah wa bilana hawa da rahim an kedu ya kana ya kana sai da nasu wa sai da kan yana da alim da ruwa da alim da ruwa da alim a wani ai ya bata da rajo shi kuma ajin da suka ce ya fa haka ba alhamdulillah amin irin za ga Allah ya maka tun allo wani lokacin ma ba ka ji ma mutum da yake da za ka kasa kudin ka kai kasa gane wata sura yake karantawa suka ce a'a mutum ba zai wannan ba za Allah ba ya wannan bayan bal qira'atu mufassaratan yace a a yace bari ma karatun da mutum zai yi ne mufassara karatun da yake fassara yake fassara juran yana sabai suka ce ne magana idan ya karanta aya daya kafin ya kawo ya kawo ta gaban ta har sai ka yi kamar ka fassara ita wannan aya yace alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ya wannan sai kai kamun ka fasa wani ne mu fasa salatin haka manzo Allah yake yi in ya karanta aya sai ya yi shi kuma sai kawo ta gabanta harfan harfan harafi harafi ko wani harafi a fito da shi yadda ya kamata wa zuyira alqur'ana bi sauti kuma ana son mai sallah ya kawo ta qur'ani da sauti shi haka manzo Allah ya ce zayyinul qur'ana bi aswati ku kawo ta qur'ani da sauti Allah yana son sauti mai daɗi haka manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce manzo Allah ya ji wani sahabi Abu Musa al-Ashari yana karatun Qur'ani sai manzo Allah ya sa sai ya kira shi ya ce kai ya dan huti da zamza mizmaran min zamza zamara min zamani na min mizmaran min mazamir min mazabir Ali Dawud ya ce kai lalle an baka sarewa irin sarewar Annabi Dawud na daɗin Qur'ani sai Abu Musa ya ce kai manzo Allah ai da na san kajin da na ƙara gyara maka shi yanzu ana sun yana sauraron karatun sahabbai waɗanda suka iya karatun ƙur'ani da wasu abdullahi dan musulmi ce karatun ƙur'ani da saurara ƙur'ani idan ya samu murya mai daɗi to yana yana yana ƙara daɗi ya sa maza Allah ce kawata ƙur'ani da muryoyi yi shi ya yi daɗi sosai wai ta ganna biki fi hududul ahkam kuma ka rera qur'ani a bisa dokoki na na hukunce hukunce al-ma'rufa da suka sanannu inda ahlul ilmi bi tajwid wajen malaman tajwidi wala ya taganna bihi alal alhal kada mutum ya karanta shi a bisa karairaya yana kakkari harkarsa al-mutta da ake da bid'a wala alal qawalin musiqiyya ko kuma a bisa ka'idodin waka da aka ce a rera shi ba wani ce ka yi su kamar waka a rera ƙur'ani ba yana da mutum waka misali kamar waka waka yi da banta in ka ji ta wazanin ta yadda ake yi tura ka ji yana da bambanci da ƙur'ani misali mutum ya karanta ƙur'ani da sanar waka misali mutum ya ce alif lamin ƙur'ani da ya ke ta nuna rai irin wani za ga kamar yana kamar da ya ce da waka wani mutum ba zai yi shi a matsayin karatun ƙur'ani rera da aka ce a yi ana so a rera shi ne yin daɗi amma ba a yanayin da ake karanta waka ba kamar don Qur'ani Allah ya ce wa ma allamna ku shira wa ma yan bagila in ko illa dhikrun wa Qur'anun Qur'ani Allah ya ce manzon Allah bai karanta da shi waka ba kuma bai waka ba da ma ta ce manzon Allah ba Allah ya ce in huwa illa dhikr shi wannan an bato ne wa Qur'anun kuma abin karantawa ne bai yi Qur'ani ba waka bane ba a karanta shi a yayin waka ma'ana dai ana so mutum ya karanta Qur'ani da daɗin murya kuma ya rera shi yadda ya kamata malama suka ce ba laifi idan ka ji ka kasa domin daɗin murya a wani baiwa ce baiwa ce suka ce baiwa ce mutum wani daɗin murya to ba laifi ka samu wata murya mai daɗi ka karanta alƙur'ani da ita ah, wacce ka ji ta yi maka to ta yi maka na malaman ƙurra'u sun kawo yanayin da mutum zai karanta ƙur'ani salo uku. akwai ta salo na ta shi ne ka karanta ƙur'ani kamar ka ce a yayi- a yanayi na su daki daki harafi bayan harafi kuma maddar da ake bata biyu su za su bata hudu wacce ake bata hudu za su bata shida irin wannan karatun irin ta malamin da ya shirya wani kan yake cewa in kana son gyara da ka samu karatun kare da kusari da mai shawi su irin wannan karatun suke za ka ji suna cin karatun kuma a sunu a hankula harafi bayan harafi harafi bayan harafi wannan shi ne na farko. sai na biyu ne tadawir shi ne tsakatsakiya shi ne harafi riba bayan harafi kuma shi ma a hankula ake yi amma inda ake yin madda biyu suna yin da biyu inda ake hudu suna yin da hudu haka turiyan turiyan turiyan turiyan turiyan haka suke da shi ne mafi yawa za a ga malaman da suka suka suka suka yi rikodin na karatu duka suke yi irin wanda suke yi da ka ji tsakatsakiya ne shi bai yi suro ba kuma biyu bai suro ba sai kuma na uku shi ne hadar hadar shi ne yi kuma yin ta da gaggawa da sauri amma ba sauri sosai da yin ciki a ba wanda madar da ake mata biyu ake mata hudu ya tsaye da ta biyu irin wannan za a ga wasu malamin wasu chef eh, sudes yana yin wannan za za ka ji karatun da sauri amma kuma ana jin duk wani harafi a yana fitowa yana yin wani waɗannan guda uku malaman ƙura'u suka ce ni misalin da ya halatta a karanta alƙur'ani da wannan sana na alfatum ala imam yi wa liman gyara ma'anar fasahu shi ne idan liman ya yi kuskure ya karanta ƙur'ani ba daidai ba sai ku karanta masa daidai ɗin ko kuma idan ƙur'ani ya kakare masa ya tsaya can shi ma sai ku tashe shi wanda yi kwata wannan ya halatta bala ce wa yusra'u bil muqtadi an shar'anta ma ne bin liman an yi tasar fatu ala liman ya nufaci wa liman fatahi idan tarji alaihi fil qira'a idan qur'ani ya kakare masa idan qur'ani ya kakare to shi ne sai fita da liman sai a gyara masa ko kuma in hada ce ta wannan sai a tashe shi ba daidai bane a ji liman yana karanta qur'ani ba daidai ba kuma a yi shiru a kare shi wani shi wannan duka ya halatta dalilin yinsa ya tabbata suna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ya jawo alqur'ani ah, ya manzo Allah sun ya kan Qur'ani yayi sallah sai ya tsallake wata aya guda ɗaya bayan ya idan da sallah sun sami ce ya manzo Allah ta tsallake aya kaza da kaza a cikin karatun nan. sai ce Allah da kartu mun to me yasa baka tuna mun ba me yasa baka tuna ba ana yi tuna musu tun a cikin sallah ba sai an yi ba haka da wata rana yayi sallah sai Qur'ani ya kakare manzo Allah da cewa ba sai bayan ya idan ya ce ubai ba nan ne in Allah ya ce ga ni ya manzo Allah ya ce ya baka tuna mun ba ya manzo Allah na haka ko an an so ne dai an so ke akwai ya shi ne manzo Allah ya yi masa ya ce a'lamu kun bi kitabillahi wa bi kitabi wa bi kusalin qur'ani ne ku bai yana cikin alamomi na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan shine karshen wannan gaba ta biyar na karatu sai kuma za mu shiga na gaba ko kuma shi ne rukun da mula mutum ko kaɗan ne babu rukun ba da ce fa idan fara da minar kira'ati idan mutum ko idan masu arsa ya kammala kira'a karatu sakata sakata tallafi fatan yana yin shi ɗan kaɗan da bai kadari an yarda da ilahi nafsu gwargwadon ya dawo da numfashinsa ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yake sallah idan ya gama karatu ba yana sallah sai yana gama karatu sai ya ruku ba misali kakan qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai shiru ɗan, sai kuma sai ya ruku ba kawai kana kana da wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar ba haka yake yi yake yi shiru latifatan san kaɗan haka mai taushi mai ɗan bahi da tsayi idan shiru gwargwadon ya mai da numfashinsa kuma sai ya kabara sai ya tafi kuma haka yake yi ثم يرفع يديه على الوجود على وجود المتقدمة في تكبيرة الإحرام أنا ما زال سيد لقى أن ينسى أن سافرسكا da ta gabata a lokacin da muke magana akan kabbar harama ma'ana sai daga hannunsa daidai ko kuntansa ko kafadarsa lokacin da zai tafi ruku wannan manzo Allah yana ɗaga wannan hannun ko yaushe a cikin sallah inda zai tafi ruku yana ɗaga hannu wa yukabbiru wa huwa wajibi yana yin kabbara kuma wannan kabbar ma da yace wajibi ce ثم يركب دغنا سيقوم بمقدار ما تستقر مفاصله ورغدن gabban shi su tabbata wa ya akuru kuna abu ma'akuru kuma kowace gaba ta tsaya a gwadonta wa hada rukunun wannan rukunu rukuni ne wajibi ne mace ne rukunu duk wanda yake da ikon yin rukunu da ya rukunu a sallah ba ba shi da wannan sallah ma'ana ba da cewa wajibi ne wa kafiyatu rukunu to ya ake yin rukunu ya manzon Allah yin rukunu mala ya ce wa ya ba'u ya dai ala rukubatayhi farko manzo Allah yana ɗora hannun shi hannuwarsa guda biyu akan gwiwoyinsa wa yumkinuhu ma min rukubatai yana tabbatar da su ma'ana ya kame sosai ya rike ba wai dan dafa ba a yana tabbatar da hannayensa akan gwiwoyin nashi wa yufarruju bayna asabi'ihi kuma yana raba tsakanin hannunsa ba haka ba haka yake yi ba yana rabe su ne haka ta ya rabe ɗan yatsunsa yana rabe ɗan yatsun shi ka annahu qabidun ala rubatai in ka gani ka ce kamar ya ya damke ne ya rike da gam ya damke biyoyi na sare wa hada kullu wajibu ma la yaji duka wannan wajibi ne wa yamudu baharahu yana miƙar da gadon bayan shi wa yamsuhu yana bude shi ya shimfida gadon bayan hatta law subba alaihi ma ba la ce kai wanzu Allah yana kaiwa da za a zuba ruwa akan gadon bayan nayi lastaqarra da sai ya zauna wa huwa wajibu kuma yin haka wajibi ne mutum ya yi wannan din ba da ce wala ya khudu ra'sahu haka nan manzo Allah baya ban baya kwantar da dan kusa da kanshi kasa yayi kasa da kanshi wala ya tsau haka nan baya bankaro bi sama walakin yaj'alhu musawiyan li bahri manzo Allah yana sanya kansa ya zanto daidai daga dan bayan shi daidai daga dan bayan shi wa yubaidu mirfaqai an jambai haka nan manzo Allah yana nisanta murfa nan gwiwar hannunsa daga jambai kuibinsa baya haka sai dai ya miƙe sa haka wa yaqulu fi ruku'ihi a ruku'u kuma yana cewa subhana rabbiyal azim talata marratin aw akthar sau uku ko sama da haka na yanda yayi ruku'u shi daga mai ya faɗa mana ba mu kwatanta yadda ya ce idan haka ya ɗauko hannunsa haka biyu sai ya rike su in ya haka baya haka yake haka yake sannan baya haka shi ne wani ba'i ne ba sai an jambayi baya haka sai ne wani ba'i kun bai wara su ya nisan kasu ya nisan kasu haka nan gadon bayan shi ya ce yana miƙe shi in kana so ka miƙe gadon bayan sai ka tura kafar ka in kai haka gadon bayan ba zai miƙe ba sai ka tura kafar sai ka haka in kansa kuma ya ce baya ban kaya haka kuma baya kwantar da ita walakin bai da gani in mutum ya gwada da haka insha Allah ya ya kwatanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka yi in dai wannan in dai haka yi da ya kamata yi wannan shi kenan zaka sa a ranka ta yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi babu zancen wani ya ce kaza wani ya ce kaza in dai ka yi da ya gina ka tura kafarka ka buɗe hannunka ka miƙar da kanka shi ke da sannan a nan sai ya ce yanayin yanayin tasbihi ya ce su ba'ala rabbiyal azim wa bi amdihi azkar da suka zo su na ruku'u suna da yawa da manzo Allah yake ko da mutum ne za ka iya subhana rabbiyal azim wa bi hamdihi kuma za ka iya subhana rabbiyal azim kawai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ya kawo ni anan ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko kuma ka kara da wa bi hamdihi ko kuma ka iya yin subuhu kudusun rabbul mala'ikatu wa ruh wala ala yana wannan subuhun kudusun rabbul mala'ikatu wa ruh wala ala yana wannan ko kuma kai subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma sakirni wanda yazo a hadisi ummu na Aisha maza Allah yana yi subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma sakirni ko kai irin su subhanan zan jaborutu wani malakutu wani cikin riya'u wani azumatu maza Allah yana yin wannan to duk wanda ka samu da ya kai sai ka yi shi ya ce yana yin sau uku ko sama da haka wani shi ne abin da malama suka tabbatar da akwai malaman da suke ganin kai ɗaya bayani amma dai da cin da suka ce daga uku zuwa sama yayi tasbihi daga uku zuwa zuwa sama zuwa sama yana ga saboda lokaci ya da sai mu tsaya a abin da fara dai a musu ta lai ba abin da suka yi da ta musu da ta musu da ta musu Assalamu alaikum.